الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لهدي 24 ga watan Rabiul Awwal hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya daidai da 21 ga watan 12 a biyu ga watan 12 watan Disamba kenan ko aiwa annabi Isa shekara 2018 muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon dawowa domin ci gaba da karatu wannan littafi na Hamziya kamar yadda muka saba gudanar da shi a cikin wannan watanni masu albarka dan faranta cikin ƴan uwa da jin wane ne annabi Muhammadu alhamdulillah kuma kamar yadda ƴan uwa suka sani tun daga bara mun sunnanta wata al'ada wadda muke fata Allah ya anshe ta manzon Allah ya sa mata hannu shine cewa lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce muna nan to da in ya halatta mu yi layye da rayukan mu da mu yi to amma lokacin ba mu zo ba sai zama muna fatan mu zama cikin sullatu min al-akhirin mu zama wasu jama'a na kirki daga cikin baya kuma muna fata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wafatin shi yazo ya dinga yin bankwana da halitta Allah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ta kai ga annabi alaihi salatu wassalam ya yi bankwana da matattu kamar yadda ya yi bankwana da rayayyu manzo Allah alaihi salatu wassalam sai ya fita ya tafi makabartar baki'a da ya je makabartar baki'a da ya je makabartar baki'a alaihi salatu wassalam sai ya yi masa sallama ya yi masa addu'o'i yana tare da sahabbai akwai sai na abubakar akwai sai na ali a ciki sai har gaman za Allah ya fashe da kuka sahabbai suka ce ya rasulallah me kisa ka kuka sai annabi ya ce wajidtu law anni ra'aytu ikhwani annabi ya ce na yi burin ina ma dai a ce na ga ‘yan uwana sai sai na abokar ce ma annabi ya rasulla a walaf na bi ikhwani wai ba mu bane ‘yan uwanka sai ce la bal antum ashabi ku sahabbai na ne ba ku bane ‘yan uwana suka ce ya rasulullahi su wane ne ‘yan uwanka annabi alaihi salatu wassalam ya ce ai ‘yan uwana su ne wasu mutane waɗanda za su zo a gabani na nan gaba za su zo ɗaya daga cikinsu yana goron da zai rasa iyalan shi da dukiyar shi a ce ya gani wallahi da ya aikata haka sai muke fatan Allah ya sa mu ne wannan ƴan uwan na manzo Allah da haka sai muka sunnanta cewa in Allah ya kai mu da Rabiul Awwal ya zo to za mu ware wata rana ta musamman ita wannan ranar yanda duniya da lahira sama da ƙasa mutane aljanai kowa da kowa randa aka ce an sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Muhammadu suka yi murna da farin ciki shawa ba ma san annabi bane suka yanka raƙuma suka yanka tumakai suka yanka awakai to mutun da bamu nan to yanzu mun jawo wannan sunnan mun dawo da ita a makarantar riyadus salihina cewa duk shekara za mu ware wata rana ta musamman wadda muke mata suna da cewa walimar sunan annabi Muhammadu. To alhamdulillah yau din nan gashi Allah ya kawo mu wannan rana wadda duk fassarar karatun da za a yi ba za a yi ba a'a yanda muka saba din nan za mu ja hamziya bai cittika kamar minti sha biyar ko ishirin daga nan kuma duk abin da za a faranta ma mutane ciki da shi na cin abinci to insha Allah mutane za su gan shi a wannan rana muna fatan Allah ya amsa manzo Allah ya sanya mu abin sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim salli ya rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatan wa shifaa'u salli ya rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatan wa shifaa'u
وتجنات بمديه الجن حتى أدرب الإنس منه ذاك الجناء salli ya rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatan wa shifaa'u واغتفى إسره سراقة فاستوحده في الأرض سافن جرداء salli ya rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatan wa shifaa'u ثم ناداه بعد معصمة الخاسف وقد ينجد الغريق النداء صلي على ثم سلم على من هو للبيت رحمة وشفاء فدوى الأرض سائرا والسماوات الأولى فوقها له إسراء صلي على ثم سلم على من هو للبيت رحمة وشفاء في الليلة التي كان للموتى فيها على الفراق استواء صلي على ثم سلم على من هو للبيت رحمة وشفاء وتركا به إلى قاب قوسين وتلك السيادة الكأساء صلي على ثم سلم على من هو للبيت رحمة وشفاء عتبا تسقط الأماني عسرا دونها ما وراءهن وراء صلي عليه ثم سلم على من هو للفلك رحمة وشفاء Imam al-Busawi rahimahullah yake gaya mana cikin irin baiwar da Allah ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce fasifin lailatin lati kana lil muqtara fiha ala al-faraqis siwa'u yace ka sufanta daren nan wanda a wannan daren ne annabi yake akan baraka zai tafi gun Allah shine daren Isra'i ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga gidan shi ya tafi masallacin Qudus daga masallacin Qudus ya je sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai daga nan sai aka daina lissafin sama wanda ma za a ce da shi Jibril ya ce to ni wani aka ce ka sai ya tsaya nan aka wuce manzo Allah ya tafi ya tafi ya tafi har sai da manzo Allah ya kai inda babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa babu gaba babu baya alayhi salatu wassalamu yana tunanin nan za a gana sai Allah ya ce masoyi na ai tahiya ba ai komai ba ƙara tahiya manzo Allah ya tafi da manzo Allah ya tafi ya je iske wani guri ana ce mai dikhilizul akbar annabi alayhi salatu wassalam a wannan guri dikhilizul akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iske wata shimfida an shimfida ta ya tube takalma yana tunanin nan za a gana sai Allah ya ce ya masoyina ai baka zo gurin da za a gana da kai ba wannan shimfiɗan mun halicce ta turan da muka halicci sammai da kasai ko mun shimfiɗa ta girmanta da alfaharinta ka zo ka taka ta da takalminka manzo Allah ya mai da takalmi ya taka ta ya wuce ya je kidiriya ya wuce kidiriya daga nan ya je inda Allah zai gana da shi sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je wannan guri wata raƙa ila ƙaba ƙausai ya tafi gurin da ya zama tsakanin shi da Allah bai ga tsakanin ɗan yatsa da ɗan yatsa ba Allah ya dafa annabi manzo Allah ya ce da Allah ya dafa ni sai da ji sanyin Allah a zuciyata to shine na imamu suke ce wata raƙa ila ƙaba ƙausai وتلك السيادة تلقى أساؤه فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء ثم وفى يحدث الناس شكرا إذا أتته من ربه النعماء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وتعدى فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيول الفساء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وهو يدعو إلى الإله وإن شاك عليه كفر به وازدراء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء ويدل الورى على الله بالتوحيد وهو محجة البيضاء
فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وبما رحمة من الله على سعرة من إبائهم سماء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء واستجاب له بنصر وفتح بعد ذاك الأذراء والغبراء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وأداء لأمره العرب الأرباء والجاهلية الجهلاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وتوالى للمصطفى آية الكبرى عليهم والغارة الشعواء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وإذا ما تلا كتابا من الله تلته كتيبة حضراء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا من قومه استهزاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء خمسة كلهم أصيبوا بداء وردى من جنوده الأدواء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء فدعا الأسود بن مطلب أي أمم ميت به الآياء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء ودعا الأسود بن عبد يغوث أن سقاه كاسا ودق سسقاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وأصاب الوليد حرشة سام كسرت أنها حية وقضاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وقد الشوكة على موجة العاصف لله نقعت الشوكاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء وعلى العارف القيوم وقد سال بها رأسه وساء الوعاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء أمسة طهرت بقتئهم الأرض فكف الأذى بهم شلاء فليعرف ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء Imam al-Busari rahimahullah yana faɗin irin haƙurin manzon Allah da irin kau da kan annabi amma ran da aka taɓa Allah sai da annabi ya fushi ya addu'a ya la'anci wasu mutane guda biyar wanda wa'annan mutanen ba wanda Allah bai halakar da bala'i ba shine lokacin da manzo Allah ya zo yana sallah a gindin Ka'aba sai wani mugun kafiri sai ce waye zai ma Muhammadu abin da zai bata mashi rai shikenan wanda daga cikin su yace ni ko a gidana akwai wata taguwa ta haihu har yanzu mahaifan na nan ba a dauke ta ba ta yi tsutsawa zai iya zuwa ya dauko ta idan Muhammadu ya sa kanshi kasa ya tsora mai ita nan gun ana zuwa ko manzo Allah ya sujada aka dauko aka dora din alayhi salatu wassalam da shi aka taba ba zai fushi ba amma ana bin Allah a dauko najasa a sa manzo Allah yana nan sai na Fadima alayhi salam ta zo ta dauke wannan mahaifa ta yadda ta share ma manzo Allah manzo Allah da ya dauka ko ya gama sallah sai ya daga ido ya ce Allah Allah ina roƙonka Allah na haɗa ka da Aswad ɗan Abdul Muttalib Allah na haɗa ka da Aswad ɗan Abdul Yagusa Allah na haɗa ka da Walidu Allah na haɗa ka da Mudaasi ɗan Wa'ilu Allah na haɗa ka da Haris mutum biyar ɗin nan kowanne cikin su sai da Allah ya saukan mai da bala'i kaga dai Aswad ɗan Abdul ɗan Abdul Muttalib sai Allah ya haifar mashi da wata irin makanta wadda ɗan ruwa zai shahi an ɗauki ruwan an sa a bakin shi an fahimta ko in zai sha ruwa bai san inda bakin yake ba saboda makanta an fahimta ko ai kaga makanta ta yi muni haka nan Allah wannan aswad dan abdu ya gusa shi ma Allah ya saukan mai da wani irin bala'i ya je ya sha wata giya da ya sha wannan giyar sai ya zama tarin katsutsinka ‘yan hanjin shi yana bayan gidan shi da haka ya mutu. Walidu wata kibiya ta ce kai sai ya zama gwalando, sai ya zama ya rure, haka ya dinga ziganyewa, ya dinga ziganyewa da ya zama sauran ƙashi a jikin shi tukun ya mutu. Haka nan akwai asi ɗan wa'ilu, shi kuma Allah ya jarrabe shi, wata ƙaya ta ce kai, ta hana shi bacci, da aka fito da kai sai ce yanzu wannan kai ina jarumi ta hana ni bacci kawai sai ya haɗe ta sai Allah ya sa ta sai ta kafi a zuciyar shi daga zuciyar ta ya rinka zuban ruwan ciwo zuciyar ta rube hantar ta rube cikin ya rube tukun ya mutu duk Allah bai basu ba saboda annabi yayi addu'a a kansu amma shi annabi rahmatul lil alamin ne da shi suka taba ba zai masa haka ba wannan bai kai lokacin da aka fasa mai baki ba a filin Uhud amma da aka ce addu'a me yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna sallallahu alaihi wasallam Udi yada musatu sakhifati bil hamsati iz kana lil kiram fida'u Salli alaihi thumma sallim ala man huwa laysa likiramatin wa shifa'u.
Fitiyatun bayyatu ala fil khairin hamidassu amrahum wal masa'u Salli alaihi thumma sallim ala man huwa laysa likiramatin wa shifa'u.
يا لأمر أتاه بعد هشام زمعة إنه الفتى الأتاء Salli alaihi thumma sallim ala man huwa laysa likiramatin wa shifa'u.
وزهير وملحم بن عدي وأبو البوتري من حيث شاءوا صلي عليه ثم سلم على من هو لك الكرامة والشفاء نقضوا مبرم السيفة إذ شد عليهم من الإدى الأنداء صلي عليه ثم سلم على من هو لك الكرامة والشفاء أذكرتنا بأكلها أكل من ساعة سليمان أرضة الخرساء صلي عليه ثم سلم على من هو لك الكرامة والشفاء وبها أخبر النبي وكم أعرج خبأ له الغيوب خباء صلي عليه ثم سلم على من هو لك الكرامة والشفاء sallallahu alaihi wasallam Imam al-Busari kuma yake ce mana da yake ya shi ya yadda ya san annabi ya san gaibu sai ya kawo hikayen nan ta tsara manzo Allah a shebe abi ɗalib shekara uku manzo Allah sun zauna ƙwarisha suka yi mitin cewa tsakaninsu da mutanen gidan Abdul Muttalib ba ciniki ba aure ba mu'amala kuma ma su zauna a kwarin anguwa su kada su fito suka zauna har da Abdul Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali da manzo Allah da Sayyidina Khadija da wasu da yawa tsawon shekara uku nan abinci bai zuwa musu sai a boye to ana cikin wannan manzo Allah alaihi salatu wassalam har sai da suka kai ga saboda talauci suna ɗiba ƙasa suna ci kuma Allah na kallo to shikenan wannan safiya ta yi sai manzo Allah ya ce ma Abu Talib yace ya babana ka kwantar da hankalinka Allah ya sanar da ni cewa wannan tsarewar da ake mana ta zo ƙarshe takaddar da aka kulla wannan alƙawalin ta zalunci aka ɗaura ta ginnin Ka'aba, Allah ya aiko wata gara ta cinye ta yanzu ba komai jikin ta gara sai bismika Allahumma. Maza Allah ya faɗi wannan da safe kawai sai wasu matasa akwai wani Hishamu da wani Zama'atu da Zuhairu da Mut'amu bin Addi da Abul Butari. Wayannan su kuma ɗaya daga cikin su ya shawara Hishamu ya ce kai abinda ba aka yi ma mutanen gidan Banu Hashim ba a kyauta ba. dan dan uwansu ya zo da wata fahimta sai a wulakantar da su a hana su shiga mutane a hana su rayuwa ni in zan samu masu taimako na sai an fidda su sai zamati ya ce ina goyon bayanka zuhairu ya ce ina goyon bayanka muɗimu ya ce ina goyon bayanka to ya za a yi suka ce mu je kawai mu ɗauko takardar nan ta gindin ka'aba mu yayyaga ta mu walwala alƙawari su kuma larabawa suna girmama takardar da aka kulla alƙawari to shikenan safiya na yi suka zo mu abin da ake mana ba mu yadda ba suna hawa za su ɗauko iska iske kamar yadda manzo Allah ya faɗa Allah subhanahu wataala ya sanya garata cinye ta ya zauna nan mana ya sanya garata cinye wannan takaddar ba abin da ya saura sai bismikallahumma daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanen shi aka ce alƙawali ya walwale suka fito to nan Imam al-Bukhari yana nuna mana cewa tun kafin aukuwa abu manzon Allah ya san shi la takhul janiban nabi mudaman hina masadu minhum al-aswa'u كل أمر ناب النبي نفشدت به معمودة ورهاء
ثم سلم على من هو
لو يمسن ذا رهون من النار لمقتي والامندار السلاء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء كم يدن عن نبيه كفى الله وبالكلك كثرة واشتراء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء إذ دعا وعده العباد وأمسى منه في كل مقلة أقزاء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء هم قوم بقتله باب السيف وفاء وفاءت الصفواء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء وأبو جهل إذ رآه نكلفا إليه كأنه الأنكاء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء واقتضى النبي دين الإراشي وقد ساء بيعه والشراء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء ورأى المصطفى أتاه بما لم ينج منه دون الوفاء النجاء فليأت ثم سلم على من هو إلك الكرامة والشفاء هو وما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعد الخداء صل على ثم سلم على من هو لك رحمة وشفاء
Imam al-Bukhari hikayen nan dai mashahuriya da aka saba kawowa cewa Abu Jahl wata rana da yake shi mutum ne ga kafirci ga taurin bashi shi yasa la'ana ta mai yawa shikenan sai ya ci bashin wani mutum ba irashi mutumin nan yayyayyay ya biya shi bashin shi yake su ko mutane da haddasa fitina kawai suka ce wannan wanda ake bi bashi ka san wanda za ka yi mai magana ya biya ka bashin ka garin nan shi a ce ka je gun Muhammadu duk garin nan bai jin magana kowa sai ta Muhammadu duk abin da ke tsakani da haka ka je wajen shi kadai zai sa ya biya ka mutumin ne ya je gun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad na zo gunka ina bin Abuja albashi nayi nayi ya biya ni ya ki biya na an ce kai yana jin tsoronka yana jin maganarka ka ce ya biya ni bashi da yake an kai kara gurin shugaban jarumai sai ce tashi mu tai gun shi da haka mutanen da suka kulla fitina sai aka taso bari mu je mu ga diramar da za a yi manzo Allah na zuwa ce kwankwasa mai kofa ya kwankwasa mu Abuja al kofa gangan gangan Abuja na fitowa ya ga manzo Allah tsaye kai ka rantse da Allah almajiri ne dan aji ɗaya ya ga daraktan makaranta sai ya sai ya zube ƙasa Ahmadu lafiya lafiya ya ce wannan mutumin na binka bashi ce i a duke nawa yake binka ka za ɗauko kuɗin shi ka bashi ya maza gida ya ɗauko kuɗi ya zo lissafa ya lissafa ba shi abin shi koma gida ka kulle ya ce to ya kulle kai kuma yi tafiyar ka banda annabi Muhammad ka taba ji wannan jarumin an jima gogan ka ya hito yana hitowa to amma dai dan uwan shi suka ce wai ya ba su kunya yace kai yace ai lokaci yace ai ina hitowa kan hada ido da shi sai na ga wani raƙumi a bayan shi da fuka-fukai ya bude ido yace wallahi da ban duka ba bai ce wallahi raƙumin nan cinye ne da ga ya manzo Allah ya ce mala'ika Jibril ne ya ce da bai ba da kuɗin nan ba ya ce da Allah ya aiko zabaniya sun yi jahannama da shi kaji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda girman shi a gun Allah wani ma ya ci an ci bashin shi an kibiya annabi ya shiga magana Allah ya shiga Jibril ya shiga zabaniya sun shiga sallallahu alaihi wasallam وأجل همالة العدب فيرا وجاءتك أنها الوركاء صل على ثم سلم على من هو لك رحمة وشفاء يوم جاء يقضبا تقول أبي مثلي من أحمد يقال جاء صل على ثم سلم على من هو لك رحمة وشفاء وتولى وما رأته ومن أين ترى الشمس مقلة أمياء صل على ثم سلم على من هو لك رحمة وشفاء Imam al-Busari rahimahullah wannan baitukan bai kamata mu ketare su ba Imam al-Busari yace haka nan la'anannan matan nan yace wai sai ta tanaji wani dutse wai za ta zo ta fasa ma annabi kai ita ce wa mar'atu hammalatul hadab ummu qabihain wai an saukar da ta bari da da ta ce wai ta zo ta fasa ma annabi kai malam ta dauko dutse ta hango annabi amma tana tahowa hasken annabi na maida ta cikin duhu yanda ka san idan aka zo aka samu irin fitilan nan security live aka zo aka sama ita daidai idan ka aka ce kai karatu karatu zai yi ta zo ga ta ga ma'aiki amma sai ma abubakar take ina muhammadin yake yana ina gun shi na zo abubakar bai ce mata komai ba ta juya da ɗan dutsen ta tafi na niyyar kwasa kan annabi to shi ne na imamu sai ya ce wa min aina tarashamsu muqulatin amya'u wai ina ido makaho zai iya ganin rana zai iya gani ita ɗan banza ai ba ta isa ta ga annabi ba balle ma a ce abin da za ta yi ثم سمى له يهودية الشاة وكمسة وكمسة مشكوة الأشقياء فهذا أزراء ما فيه من شر بنطق إخفاؤه إبداء وبخلق من النبي كريم لم تقاسس بجريها الأجماء من فضلا على الهوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء وتستوي فيه أخت غداء ودع الكفر قدرها والسباء باباها درا توهمت الناس به أنما السباء أنما السباء إداء وزد المصطفى لها من رداء أي فضل هواه ذاك الرداء وقدت في وهي سيدة النسوة والسيدات فيه إماء فتنزى في ذاتي ذاته ومعانيه استماعا إن عز منها اجتلاء وملئ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء كل وقت لو تدات به السوء أبأكبر لفنو منه ابتداء سيد ضيق والتبسم والماشي وينا ونوم والإجفاء
ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء Imam al-Busawi ya ce sayyidun Annabi Muhammadu shugaba ne zikuhu dariyar ma'aikin Allah a tabasu mu murmushi ne duk abin da za a yi na dariya kai kyalkyal ido ya cika da hawaye shi ma'aikin Allah sai dai ya dan yi da mai murmushi an wuce gurin yace wal mashi huwainan ga kuma tafiya a hankali a natse saboda iya tafiya da ba tafiya hakkinta ma'aikin Allah bai hada wata kafa da wata kafa wajen tafiya in ya daga wannan sai ya aje ta yaji ta sauka a ƙasa tukun ya daga wannan ya aje kuma duk da haka baka fi shi sauri ba wa nawmuhu igfa'u ko baccin shi rihe ido ne in ka fara share bacci ya dauke ka akai ka Kano baka sani ba amma shi ma'aikin Allah in yana bacci duk abin da ake duniya da lahira ma yana gani sallallahu alaihi wasallam ma siwa khulqun nasimu wala ghayru mahayya wa rawdatil ganna'u صلي عليه ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء رحمة كله وحزم وعظم ووقار وإسمة وحياء صلي عليه ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء رحمة كله وعظم وعظم ووقار وإسمة وحياء صلي عليه ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء رحمة كله وعظم وعظم ووقار وإسمة وحياء صلي عليه ثم سلم على من هو للبشر رحمة وشفاء Imam al-Busawi yace rahmatun kullu annabi shi rahama ce baki ɗayan shi wa hazmun ga ɗamara a wajen fagen daga in ya ɗaura ɗamara fagen daga jarumai ya ga suna dawowa baya yana gaba wata rana sai na Ali ce duk yanda kuke ganin mu da jarumtakan ne yace idan abu ya kai yace zuwa muke bayan manzo Allah mu tsugunna shike yake wa azmun ga karfi na himma bai da lalaci wa waqarin kuma ga natsuwa na tsayi ke dim wa ismatin ga kiyayewa Allah wa haya uga cikakken kunya ga damara ga jarumtakan yaki ga natsuwa a wajen yakin lokacin da za a yi yaƙi hankalin mutane ya tashi sai kaga yana kai sara yana murmushi kuma ga cikakken kunya wanda alayhi salamu saboda kunyar shi ya fi amarya irin ta da kunya ko bayan wannan da na sha faɗa a nan an yi wata mata ta fi kowa rashin kunya a madina wata ran ta ce ma za ta je masallacin manzo Allah za ta yi abin da ba wani wanda ya taɓa yin shi tana shiga ta iske manzo Allah na cin kilishi sai ta ce ya rasulullahi mu ma a bamu namu mana manzo Allah ya ballo ya ba ta ce a'a na bakinka nake so na bakinka nake so manzo Allah ya ciro ta miƙo hannu ce a buɗe baki da in saka mai ya buɗe baki ya jefa mata da ta tauna har ta koma zuwa ga Allah ba ta ƙara haɗa ido da wani namiji ba saboda kunya in dai namiji ne ko ɗanta ya je kan na kunkuye tana magana ta ji labarin miyan wanda ya fi kowa kunya La ta hullal ba sa minhu urar sabori wa la ta sai ko sara'u.
Salli ya rashin sun masalin alaman, wani karkira matarwashi babu.
كرما النفس فما يدعو السوء على قلبه ولا الفحشاء صل يا ربي ثم سلم على من هو إليك رحمة وشفاء عظم النعمة الإله عليه فاستقل لذكره العظماء صل يا ربي ثم سلم على من هو إليك رحمة وشفاء ليلت قلمه عليه فأقضى وأوله المد أبوه الإقضاء صل يا ربي ثم سلم على من هو إليك رحمة وشفاء وسع العالمين علما وعلما فوبار لم تؤيه الأعباء صل يا ربي ثم سلم على من هو إليك رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو وليك الكرامة والباء صل يا رب ثم سلم على من هو لك الكرامة والباء صل يا رب ثم سلم على من هو وليك الكرامة والباء صل يا رب ثم سلم على من هو لك الكرامة والباء sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yan uwa wannan shine karshen karatun da za mu yi na shimfiɗa fuskantar wannan walima ta sunan ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka muna ƙara gode mu Allah Allah ka sa wannan zama ya amfane mu a gaban manzo Allah wannan baitutuka da muka karanta Allah ka sa zama shaidan mu a wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da haka ina ganin kafin su masu gabatar da walima su fara gabatarwa an san muna da ayyuka guda biyu ko aiki na farko muna da kwamitin marayu ko to shi zai fara tashi ya kewaya kenan ko ko ko su atin da ba bambanci abin da bambanci su wannan naga dan akwati gare su ko da haka kwamitin marayu su tashi su kewaya kamar yadda aka saba kewayawa a kowane sati kwamitin marayu a tashi a zagaya ko ba su nan Allah ya mana muwafaka Allah ya kara mana san manzo Allah haka masu shirye-shirye su kikkin sako yawa to to ai kai za ka aje su ko ka aje su a hannu to ya za a yi da ita abin aka ce su raba su za a yi ba ta kasu